بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a musulmi barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai wanda ya dace da goma ga watan biyar shekarar bature 2019 wannan shine tafsiri mai lamba 100 daidai a cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa daga wannan masallaci namu masjidu Ali bin Abi Talibin wanda yake a wannan yankin anguwa da aka fi sani da anguwan madaci a garin Zaria birnin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya ubangiji Allah madaukakin sarki muke roko ya datar da mu ya mana gaman kata ayi hakuri a jiya a sanarwar mu mun ce karatu na jiya kasat na 98 kuskure na jiya ne 99 yau kuma na 100 daidai insha Allah idan ba a manta ba muna cikin suratul inshiqaq surar da Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin yadda al'amarin tashin alkiyama zai kasance da irin abubuwan da za su faru a wannan rana mun fara tafsirin waɗannan ayoyi da suke cikin wannan sura har inda muka kai ƙarshen aya ta goma sha biyar mun shiga ta sha shida da ‘yan uwanta lokaci ya ƙure mana don haka a yau za mu sake sauraron jerin giyar waɗannan ayoyi daga bisani sai mu ji ainihin wato ma'anan waɗannan ayoyi gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki Allah ya sanar da mu Allah madaukakin sarki ce fala uqsimu bishafaq na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر جماعة الله madaukakin sarki kamar yadda muka ji a jiya sai ya fara yin rantsuwa da wasu abebai a cikin halittar shi Allah ya ce fala uqsimu bishafaq ai ba ma sai na yi rantsuwa da ainihin wato shafaki ba wannan malamai suke cewa wato tamkar rantsuwa ne Allah maɗaukakin sarki ya yi cewa ba ma sai na yi rantsuwa da shafaki ba ina fatan jama'an gane ya ma fi yin rantsuwa da shafaki din wato ya fi Allah ya ce uqsimu bi shafaq ina fatan an gane shafaki kamar yadda muka yi bayani a jiya za mu zo mu je bayani da malamai za su kawo insha Allah su ne wannan haske da yake raguwa idan rana ya fada kafin gari ya cike da duhu gaba daya wasu malamai kuma suka ce a'a kinaya ce kawai game da wayewan gari abin da yake bambance tsakanin rana da kuma ainihin wato dare idan duhu ya yi Allah ya rantsuwa da wannan shafafi sai Allah ya ce wallaili wa ma wasak sannan Allah ya rantsuwa da dare da yake biyo bayan wannan shafafi din wasu malamai suka ce wannan shine dalilin da yasa za a fassara kalmar shafaki da ainihin wato wayewan gari tunda an kawo muƙabilin shi shine dare to kamar yadda Allah ya rantsuwa da wato rana haka Allah ya rantsuwa da dare sannan Allah ya ce wa ma wasaka da duk abin da dare yake tattarawa tun daga abubuwan da suke bayyana idan dare yayi da wasu irin nau'in abubuwan da ba a ganin su sai cikin dare din to waɗannan su ne abin da dare ke tattarawa duk Allah ya haɗa ya rantsuwa da su kamar yadda muka ambata a jiya tun da ka ji Allah ya fara taron waɗannan maganganu da rantsuwa akwai wani al'amari mai girma da zai biyo baya kenan ina fata an gane to menene abubuwan da dare ke tarawa malamai suka ce kaman taurari kaga duk yadda kake da ainihin wato kwalalan idanu ba za ka taɓa yin ganin tauraro da rana ba sai dare yayi kaga kenan ashe dare na daga cikin abin da yake sabbaba bayyanan taurari haka kuma abubuwa na dabbobi waɗanda ba sa bayyana sai cikin dare kamar yadda muka ambata a jiya kamar irin jemagu da wasu dabbobi makamanta haka wanda su kuma Allah bai kaddari harkansu da rana ba shi yasa duk inda ka je ka duba yanzu ba za ka ga jemage na yawo ba amma dare na yi fa sai ka ga tsil tsil tsil yana yawatawa ina fatan jama'a an gane bayan nan sai Allah madaukakin sarki yake cewa wal qamari idan tasak sannan Allah ya yi rantsuwa da ainihin wato tauraro wato na wata kenan ina fata an gane musa waɗannan duk ana ɗaukar su a matsayin falak stars an gane ko to tauraro na ainihin wata shi Allah yake rantsuwa da shi Allah ya ce idan tasaka a lokacin da shi kuma ya ainihin wato gama cikewa hasken shi ta gama bayyana ya zan an gan shi kuru-kuru ba wani cewa wane ya gani wane bai gani ba sai Allah ya ce latarkabunna tabaqan an tabaqin tabbas ya kai manzan Allah sai Allah ya ƙara taron wannan maganan da rantsuwa wannan lamun ɗin da ya zo a farkon kalmar shine malamai suke cewa lamun qasm Allah ya ce wallahi ku duba rantsuwan duk da aka gabatar fa Allah ya rantse da shafaki ya rantse da dare da abin da dare ke tarawa ya rantse da tauraro idan ya yi wato cika da hasken shi sai Allah ya ce latarkabunna wallahi ya kai manzan Allah sai ka fuskanci tabakan an tabak wato wasu halaye wanda wani yana bin wani wato ba za ka samu rayuwa iri ɗaya ba cewa jin daɗi kawai za ka yi tun daga farkon aiko ka manzo har zuwa komawa ga Allah ba zai yi ba yau ka ji daɗi ne gobe ka ji ba daɗi yau ka samu sauƙi gobe ka samu tsanani ina fata an fahimta wannan kamar yadda muka ambata yana ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi wa wannan aya cewa manzon Allah zai fuskanci hali bayan hali akwai lokacin da za a wayi gari annabi na cikin farin ciki mutane na shiga addini akwai lokacin da za a wayi gari mutane suna ainihin wato yi mushi ihu suna dukan shi saboda ya ce su ba addini akwai lokacin da za a wayi gari manzo Allah yana cikin sabai yana karantar da su hankalin su kwance wani lokacin kuma za a wayi gari ana cikin yaki ne har ma a fasa wa manzon Allah haƙora a fasa mushi kokonka duk wannan tsabakan ne an tsabaka ina fata an fahimta wasu malamai suka ce wannan yana magana ne game da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce manzon Allah zai fuski zai fuskanci yanayi bayan yanayi to mu ma haka zamu rinka fuskantar yanayi bayan yanayi yau a ji daɗi gobe a ji daɗi a ji ɗaci ko yau a yi farin ciki gobe a yi baƙin ciki yau a yi dariya gobe a yi kuka ina fatan jama'a an gane to haka rayuwar zai ci gaba da kasancewa wasu kuma kamar yadda muka ambata suka fassara shi da rayuwa ne na ɗan adam yau da Allah zai fara halittanka sai aka yi ka a matsayin ɗigon mani daga ɗigon mani ka faɗa mahaifar mahaifiyarka sai kuma halittanka ya fara sauyawa ya goma gudan jini daga nan kuma ya ƙara sauyawa ya koma tsoka daga nan ya sauya ya koma wato a ƙasusuwa da sauransu ko to shine tabakan an tabak rayuwa ɗaya bayan ɗaya wasu malamai kuma suka ce a'a rayuwa ne da yake biyo bayan wannan rayuwa bayan ka gama wannan rayuwa ka mutu ka shiga kabari ai maka tambayoyi in azaba azaba in rahama rahama a cikin kabari sannan Allah ya sake tayar da kai ai maka hisabi idan ka aikata na kwarai ka tafi aljanna in ka aikata mummuna ka tafi wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta wannan shine tabakan an tabaqi wasu malamai suka ce abin nufi da wannan shine wato halin da manzon Allah ya samu kanshi a lokacin da Allah ya Isra'i da Mi'raji da shi ma'ana Allah yana tabbatar mishi a wannan ayan cewa ka kwantar da hankalinka da in ba kuma ta ba tun farkon wannan sura mun bayyana cewa wannan sura da makamantan shi ko makamanta- makamanciyanta Allah ya saukar da su ne a garin Makka ko a halin manzon Allah yana zaune garin Makka kafin ya hijira to a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi wasu abubuwa bai san su ba shine Allah yake cewa latarkabunna fabakan an taban wallahi ana nan akwai ranan da za a yi wani tafiyayya da kai a dauke ka daga Ka'aba a yi Baitul Maqdis da kai sannan daga nan a dauke ka a yi saman bakwai ka je sama ta daya ka ga halin da yake ciki ka je sama ta biyu ka ga yanayinta ka je ta uku har zuwa ta bakwai ina fatan jama'a gane za mu zo mu yi bayani game da wannan isra'i da miraji insha Allah bayan nan sai Allah madaukakin sarki ya ce fama lahum la yu'minun za dai mu zo mu ji fassarori da malamai suka yi da kuma fassarar da malamai suka fi ba da karfi akan cewa shine ma'anan la tarkabunna tabaqan an tabaqi to Allah sai ya ce fama lahum la yu'minun Allahn da ya tsara rayuwanku ya kasance irin haka yau kana nan gobe kana can yau kana cikin jin daɗi gobe kana cikin ainihin wato a damuwa da tashin hankali yau kana rayuwa a wannan gari gobe ka samu kanka a wancan garin ba haka bane rayuwar yake jama'a ma'ana zaka wayi gari kaga kanka a inda baka taba tsammanin cewa zaka rayu ba kuma Allah ya kaddari cewa nan ne zaka karisa rayuwanka shi kanshi manzo Allah da ya taso a Makka yayi tunanin zai bar garin Makka bai yi tunanin haka ba shi yasa hassan da waraka binu naufal Allah ya kara mushi yadda sahabi ne aiko yake ba manzon Allah labari cewa ina ma ina raye laitani hayyan ina ma Allah zai raya ni har lokacin da mutanen ka za su kore ka daga wannan gari manzon Allah sai ya kara gyara zama annabi yace awa mukhrijiyahum yanzu za a kore ni a wannan garin garin mahaifina da mahaifiyata da Allah yake cewa la uqsimu bi hadhal balad wa anta hillun bi hadhal walad bi hadhal balad wa walidin wa ma walada wannan gari da Allah ya rantsuwa cewa gari na ne haihuwa uwa da uba za a kore ni yace ai babu makawa za a kore ka a wannan gari dan babu wani annabi da zai zo da irin wannan sako da ka zo da shi ko kuma ba a taɓa yin wani annabi a baya ba da ya taɓa zuwa da irin wannan sako da ka zo da shi illa uziya a wani riwayan illa uziya face sai mutanen shi sun nuna mushi kiyayya ƙarshen kiyayya har su kore shi a garin ashe kaga tun kafin hakan ya faru manzo Allah ya ji labarin hakan zai faru ina fatan jama'a an gane daga ƙarshe hakan ya faru ko bai faru ba ya faru manzo Allah a lokacin da yake barin garin Makka yana tafiya yana waige yana cewa la'anti a habbul biladi ilayya laula anna qaumuki akhrajatni annabi ya ce wallahi duk duniya ba inda nake son in zauna sai garin maka amma mutanen garin sun ki sun ce ba sa kaunata da haka ba yadda na iya ina kaunan garin ina bari sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa a lokacin da manzo Allah ya koma garin Madina ya je Allah ya ainihin wato bashi ansarawa mutane na kwarai waɗanda suka taimaka mashi wajen addini suka bashi suka bashi masauki suka ainihin bashi mafaka suka goyi bayan shi suka tsaya tare da shi komai rintsi suka ce suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan na daga cikin dalilan da yasa suka shiga cikin damuwa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo fatku makka kowa ya san abin da ya faru a wannan lokaci ko da manzon Allah ya zo garin makka aka ci maka da yaki aka kashe na kashewa aka nuna musu karfin hali su abu sufiyan suka koma suna ta takaici suna cewa o mu shawa yau mun ji kunya mutumin da muka kuntata mishi a garin nan yau gashi ya dawo garin nan haɓoyewa muke shine da al'amari ya al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gudu ya koma gidan shi ya kulle kofa ma'ana ya sallama kenan ko manzo Allah ya ce to a kyale shi fa huwa amin ya shiga aminci manzo Allah ya ce duk wanda ya shiga ɗakin Ka'aba ya kulle kanshi a cikin Ka'aba shi ma a kyale shi fa huwa amin duk wanda ya gudu ya shiga gidan Abu Sufyan ka duba manzon Allah da wani irin siyasa wanda shine wato gaba gaba wajen nuna wa manzon Allah kiyayya amma saboda manzon Allah ya kiyaye mishi alfarman shi sai manzon Allah ya ce wanda ma ya gudu gidan shi to ya aminta ba za a taba shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ya hakuri jama'a za a yi sauyin wutar ne ya ɗauke jama'a an fahimta don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna musu irin wannan karamci ya nuna musu irin wannan ainihin wato matsayi na girma annabi ya ce wanda ya shiga gida Abu Sufyan shi ma yana cikin aminci daga ƙarshe me ya faru su ansar waɗanda suka rako manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yaki da aka ci maka da yaki sai kuma suka rinka tunanin ah wai mutumin nan lafiya kuwa ya za a yi mun rako shi don mu zo mu yaƙi waɗannan mutane mu ci ƙarfinsu mu ƙwace garin mu mai da shi garin musulunci amma kuma sai ya rinka cewa a ƙyale mutanen shi wato zai nuna mana su dangin shi kenan sai kuma suka fara zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunaninsu ko dai mutumin nan ya gama cin ya gama cin moriyanmu yanzu kuma zai watsar da mu ya dawo cikin dangin shi ko kun fahimta sannan wani abu da ya faru kuma da aka tashi raba wato dukiyar da aka samu a wannan fatiko makka din manzo Allah sai ya rinka kiran wasu daga cikin mutanen makka sai ya rinka ba su kyauta fiye da yadda ake tunani annabi sai ya kira mutum daya ya ba shi raƙuma dubu su kuma da aka yi yakin da su ba a ba su irin wannan kyautan ba shine sai suka ce kun gani maganar mu dai ya tabbata ina fata fahimta sai labari ya isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ka ji abin da shedan ke jefawa a zakatan waɗannan ansarawa nan da nan manzon Allah sai ya tara su da akwai magana da malamai ke cewa la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja tunda yanzu shedan ya fara jefa wannan magana a zuciyarsu ko in aka yi sakaci maganan zai zai yi naso a zuciyarsu kuma shikenan sai kuma su fara ainihin wato zargin manzon Allah wanda yin haka ko zai iya kai su zuwa ga kafirci annabi sai ya tara su annabi ya ce na ji labarin kuna cewa kaza kuna cewa kaza gaskiya ne ko ba gaskiya bane suka ce Allahumma na'am gaskiya ne ya manzon Allah manzon Allah ya ce yanzu ni kuke zarga akan cewa na ce wanda ya shiga waje kaza ya samu aminci wanda ya kaza kuma ina ba wasu kyauta sama da ku yanzu kuna zargin wato manzan Allah zai haince ku ne sai suka ce a'a ya manzan Allah annabi ya ce to shikenan ku ma sai ku yi mun gorin abin da kuka yi mun ku yi mun gori cewa mutane na ai sun kore ni ku kuka bani mafaka suka ce Allah ya tsare mu ya manzan Allah mu maka irin wannan gori annabi ya ce na ce ku yi mun gori ba ƙarshen magana kenan ba ku ce ai ni ma na rasa wurin zama ku kuka aini wato karbe ni a lokacin da duk duniya suka juya mun baya da annabi ya gama tayar musu da hankali tsaf hankalinsu ya tashi suka ce ya manzan Allah mun tuba mun koma zuwa ga Allah da manzan Allah manzan Allah ya ce haba mutanen ansar ina tabbatar muku irin yadda nake tare da ku to wallahi da mutanen duniya za su rabu biyu a ce duk duniya sun koma nan bangaren ansarawa sun koma nan bangaren a bani zaɓi in zaɓi mutane manzan Allah ya ce wallahi ba zan zaɓi kowa ba sai ku ansar ai kun cika yan halal don haka ni kuma ba zan kware muku baya ba manzan Allah ya ce idan da zan ainihin wato ƙaunaci in ci gaba da rayuwa cikin wasu al'umma ba zan ƙaunaci in rayu cikin kowa ba sai ku ya ku mutanen amsa don haka manzan Allah ya ce ba za ku ji daɗin a ce mutane na tafiya da dukiya garinsu ba ku kuma a ce manzan Allah ne rabonku za ku tafi da ni garinku ba sai suka yi kabbara suka ji daɗi annabi ya ce don haka a cikin ku zan rayu kuma a cikin ku zan mutu ina fata an fahimta sai hankalin sai kwanta a shahid a wannan yanayi da manzon Allah ya samu kanshi kun ga wani yanayi ne wanda da an kore shi a garin amma kuma yau ya dawo ya samu ainihin wato garin a hannu kaga shine tabakan an tabak din Allah ya tabbatarwa da manzo Allah cewa wallahi rayuwa za ta zame maka yau ainan gobe kuma ainan ina fata an gane to duk dai zamu zo mu ji ma'anoni da ainihin malamai suka baiwa wannan ainihin wato aya insha Allah bayan nan sai Allah madaukakin sarki ke cewa fa malahum la yu'minu to duk wannan ni'ima da Allah yake nuna musu da kuma irin misalai da Allah ke buga musu bai ishe su su imani ba dan me ba za su yi imani da Allah ba wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudu sannan a wayi gari a karanta musu alqur'ani akan abubuwan da suke gani na alqur'ani na gaskiya da shari'a da abubuwan bayanai me yasa ba za su yi imani da ainihin wato alqur'ani har ya kai ka su girmama alqur'ani su yi sujjada ba to kan wannan ayan kamar yadda muka ambata shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk in ya karanta wannan sura sai yayi sujjada ina fata an gane kuma malamai suka ce duk sanda mutum ya karanta wannan ayar a cikin wannan suran to ya zama sunna mustahabbiya gare shi ya sujjada nan dan haka ba tafsiri ake ba ba sallah ba ba rediyo kake saurara ba ana son an karanta wannan ayan kai sujjada to wani ya iya cewa to ya ba mu sujjada ba ina fatan fahimta to rashin yin sujjada mu ma ba shine abin da aka so ba amma mun kun lura da yanayin yanzu na ce zan sujada zan ture wannan lasifika ina fata an gane to amma ku da kuke saurara duk da ku yi ina fatan jama'a an gane shine fa malahum la yas'a la yu'minu wa idha quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun zamu zo mu ji bayani game da sujudu tilawa insha Allah Allah ya sa mu dace Allah ya ce balil ladina kafaru yukadzibu su waɗanda suka kafircewa Allah su suke karyata al'amarin alqur'ani da al'amarin manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam, Allah ya ce, Wallahu a'lamu bima yuhuna, kuma Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi sanin abin da kowa ya aikata. Allah ya san wanda ya aikata na gari, ya san wanda ya aikata na banza ko, kuma kowa Allah zai mishi sakayya. Da haka Allah ya ce, su waɗanda suka kafirce suka karyata ayoyin Allah, fa bashirhu, yi musu albishir, dame, bi azabin alimi. da wani irin azaba mai raɗaɗi su wane ne kaɗai ba za a yi musu albishi da wannan azaba ba sai Allah ya ce illal ladina amanu banda fa waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki nagari lahum ajrun ghairu mamnun su kuma za su samu wani irin sakamako wanda ba za a yi musu rowa ba a cikin wannan sakamako Mana duk abin da Allah zai ba mu mu yan aljanna ba abin da za a yi mana iyaka cewa an ba ku ku ji daɗin komai amma banda kaza ba za a yi mana iyaka ba aljanna insha Allah ina fata an gane wasu malamai kuma suka ce a ma'anan gairu mamnun ai ba za a yi mana manni ba wato Allah ba zai mana gori ba cewa gayi nan ba ku yi wani ibadan a zo a gani ba amma ni gashi na ba ku aljanna wasu malamai suka ce wannan shine fassara sai dai wannan fassarar malamai ba su karba ba kamar yadda zamu zo mu ji ai in Allah ya mana gori Allah ya cancanta ko ba haka ba jama'a don waye ibadar shi zai shigar da shi aljanna cikin manzo Allah ya ce ba wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna sahabbai suka ce kaifa annabi ya ce wallahi har ni don wai ibada ko aiki da nayi wallahi ba su cancanta da in shiga aljanna ba manzo Allah ya ce illa an yatagammada ni Allah bi bi rahmatihi wa fadli sai ban Allah ya lullube ni da jin kan shi da falalai shi dan haka in an shiga aljanna rahaman Allah ne kawai ko mun fahimta jama'a amma aikin da muke yi kwaya nawa ne har da wani zai yi tunanin aikin shi ya kai shi ya shiga aljanna daga nan za ku gane fatabbatattu da suke ganin wai ai su zikirin da suke yi kawai wai ya kai yawan adadin ladan da za su shiga aljanna har da ƙari ƙarin neman Allah bai da shi don haka su sun ma wuce aljanna in dai akan zikirin da suke yi ka ji sakare ina fata an fahimta sakamakon haka fa wai sai suka daina sallah wai ai bashin ladan zikirin da suke bin Allah ya yi yawa in kuma suka ci gaba da sallah to za abin zai gundura Allah ba zai iya biya ba kaga wannan kaburat kalima wannan irin magana yayi muni jama'a wallahi wannan akidu yana nan yana yawo cikin wasu al'umma ba kuma masu da'awan musulunci a wasu garuruka har rusa masallaci suka rinka yi wai saboda me wai to me amfanin masallaci a wannan garin garin da suke yin zikiri to su gina masallaci su yi wa sallah to wa zai ba su ladan ko kun fahimta jama'a Allah ya kiyaye to kun ji dan hakan Allah ya mana gorin ya ba mu aljanna Allah ya isa ya mana gori ko mun gane wannan da kyau ko jama'a Allah madaukakin sarki ya sa mu dace waɗannan ayoyi bari mu ji abin da ainihin wato al-Imam Ibn Kathir Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yake cewa yace ruwaya an Ali ibn Abbas an ruwaici fassara daga Abdul daga Ali dan Abi Talib da Abdullahi dan Abbas wa Ubbada bin Samiti wa Abi Huraira وشداد بن أوس وابن عمر ومحمد بن علي بن الحسين ومقبول وبكر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج duk waɗannan malamai an samu fassara ne daga wajensu za su fassara mana kalman shafakin nan da muka yi shara ina fata an gane wa ibn abi zibin wa abdul aziz bin abu salama al majshun annahum qalu dukkan su suka ce ash-shafaqu idan aka ce shafaki alhamra shine wannan jadin nan da sama yake yi bau a lokacin da rana ya fada kafin gari ya duhu ina fatan jama'a an gane wa qala abdur razzaq mala abdur razzaq shi ko yake cewa mai littafin al-musannaf kenan an ma'mari an ibn khusaymin an ibn labibi a ibn labiba an abi huraira qala shafaqu abu huraira Allah ya kara muku Allah ya kara mushi yadda yake فالشفق هو حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة سكتي إذا أكتي الشفق shine wannan jan nan da ake gani a sama ko dai a lokacin da rana zai hudu da safe in ka duba sama yana irin wannan jan ko ko kuma a lokacin da rana zai fada ma'ana bayan rana ya fada sama inda rana ya fada sai wannan jan waɗannan fassarori da an samu malamai sun yi shi ina fata an gane to wannan yanayin ne Allah yake rantsuwa da shi cewa fala uqsimu bishafaq ina fata an gane sai Allah ya ce wallaini wama wasaqa Allah ya ce sannan nayi rantsuwa da dare da kuma abin da dare ya tattara ma'anan wasaqa ai jama'a abin duk da dare ke tarawa ka annahu aqsama biddiya'i waz-zilam kaman ka ce Allah ya rantsuwa ne da hasken rana da kuma duhun dare. Qala ibn Jaririn Malam ibn Jaririn al-Tabari a cikin tafsirin shi yake cewa aqsama Allah bin nahari mudbira Allah ya yi rantsuwa da yini wanda yake juya baya a lokacin da rana zai fada. Kaga a lokacin rana ai yana juya baya ne ko yana tafiya. Wa bil laili muqbilan sannan sai Allah ya rantsuwa da daren da shi kuma zai maye bayan wannan ranar. ina fata an gane ibnu jariri da ainihin wasu malamai suka ainihin wato tafi akan cewa ashafaqu suna ne na wannan ja da ainihin haske da sama yake yi a lokacin da rana ya fada sai ce a wallahi wa ma wasaka cewa da muka ji din nan wa ma wasaka ai abin da dare yake tattarawa malam kata da yake cewa ma jama'a min najmi wa dabbati abinda dare yake tarawa na taurari da kuma dabbobin da ba sa bayyana sai cikin dare wasu shi da ibn abbas bi kauli sha'ir abdullahi dan abbas hayye istishhadi da maganar wani mawaki da yake cewa mustawsiqatun law tajidna sa'iqa yace ga mu yanzu duk mun taru ina ma da za a samu abin da zai kwashe mu lokaci ɗaya ya tafi da mu ma'ana ina ma da za mu samu motar da zai kwashe mu duka gashi mun riga mun taru to me yake son ya fasara a nan shi ne mustausiqatun ai jam'in wasaqa ina fata an fahimta so tattaruwa kenan jama'a an gane wannan dake ko malam ikrima shi ko ya fassara wannan aya cewa wallaili wa ma wasaqa cewa ma saqa min zulma abinda dare ya taho da shi na duhun daren nan to shi ake nufi da wallaili wa ma wasaq sai Allah madaukakin sarki yake cewa wal qamari idza tasak sannan na yi rantsuwa da ainihin wato tauraro na ainihin wato wata a lokacin da ya cika ya ba da hasken shi abdullahi dan abbas ya yi wannan fassara a inda yake cewa idajtama'a wastawa shine in taura wata ya gama cika a sama an fahimta ko to a irin wannan daren da tauraro ya gama cika tsaf to shine Allah yake rantsuwa da shi ina fatan jama'a an fahimta to sai Allah yake cewa la tarkabunna tabaqan an tabaqi wannan shine ayan da Allah madaukakin sarki yake son ya tabbatar da bayanin ciki sai ya gabatar da waɗannan rantsuwa kaga ashe abinda wannan ayan ke dauke da shi to al'amari ne mai girma ko mun fahimta jama'a al-Imam al-Bukhari Allah ya gafarta mishi ya rubuce ainihin wato fassarar wannan aya a inda yake cewa akhbarana Sa'id ibn Nadri qala akhbarana Hushaym qala akhbarana Abu Bishr an Mujahid qala qala ibn Abbas malam Mujahid almajirin Abdullahi dan Abbas yace malamin shi Abdullahi dan Abbas yace fadin Allah madaukakin sarki latarkabunna tabaqan an tabaqin ai halan ba'da hali qala hadha nabiyyukum sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdullahi dan Abbas yace wannan aya to yana bayani game da halin da annabin ku ya samu kanshi shine annabin ku zai samu kanshi wani lokacin yana wannan hali sannan halin ya sauya ya koma kuma wannan hali haka annabi ya rayuwa to tunda annabi ya irin wannan rayuwa me kake tunani game da rayuwa na da rayuwanka ashe min babi aula mu ma yau mu samu kanmu a wannan hali gobe kuma hali ta juya da mu mu samu kama wannan hali da haka babu wani permanent situation jama'a babu wani yanayi da mutum zai samu kanshi na dindindin babu shi yau in kana cikin wadata gobe za ka iya wayan gari ka fada cikin talauci yau in kana cikin tsiya gobe za ka iya wayan gari ka samu kanka cikin arziki yau in kana cikin bakin ciki ka gane cewa bakin cikin wannan ba zai dawwama ba gobe kai kuma za a ganka a wannan nafsin wajen kuma kana kyakkyatawa kana dariya haka ne ko ba haka bane so haka rayuwar zai kasance da haka mutane su kwantar da hankalinku kowa ya natsar da zuciyar shi babu wani hali wanda yake na dindindin to kaga wannan yake nuna maka ashe duk halin da ka samu kanka sai ka iya shirya zuciyarka domin ka ainihin wato fuskanci wannan yanayi ta yadda ba za ka saba wa Allah madaukakin sarki ba jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace malam yace haka za rawal bukhari bi hadha lafzi haka al-imam bukhari ya rawaito wannan fassara da wannan lafazin da kaji malam yace wa huwa muhtamal kuma fassara ne wanda yake lalle za a iya karban shi a karkashin wannan aya an yakuna ibn abbas asnada hadha at-tafsira an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ka'annahu qala kuma wannan maganan yana ishara ne zuwa ga abdullahi dan abbas ya ce daga annabi ya samu wannan fassara kaman ka ce Abdullahi da Abbas ya ce ne sami'tu hadha min nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato kaman ya ce naji fassarar nan da nayi muku cewa la tarkabunna tabaqan an tabaqin zaka fuskanci wani rayuwa mai sauyi a cikin rayuwanka to kamar Abdullahi da Abbas yana cewa daga Annabi naji wannan fassara fa yakunu qawluhu nabiyyakum marfu'an ala fa'iliya aw ala al-fa'iliya ina fata an fahimta min qala wa huwa al-azhar wallahu a'lam kuma wannan fassarar shine abin da yafi bayyana cewa annabi ne wa Abdullahi dan Abbas wannan fassara Abdullahi dan Abbas shi kuma yake isar da labarin wa qala ibn jarir al-imam ibn jarir a cikin tafsirin shi ya ƙara daukan wani fassara har ila yau daga Abdullahi dan Abbas fadan Allah madaukakin sarki la tarkabunna tabaqan an tabaqin qala ya'ni nabiyyakum sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wannan ayan tana nufin halin da manzon ku Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu kanshi kenan ai halan ba'da hali wato wani lokacin yana cikin wannan yanayi wani lokacin kuma ya samu kanshi a wani yanayi wa qala ali ibn abi talha an ibn abbas mala ali dan abi talha shi ma ya rawaici wannan ainihin wato fassara daga abdullahi dan abbas cewa tabaqan an tabaqin ai halan ba'da hali ina fatan jama'an gani sai malam yace wa yahtamilu an yakuna al muradu la tarkabunna tabaqan an tabaqin halan ba'da hali dan haka wannan ayan zai iya daukan fassarar cewa abinda wannan ayan ke nufi shine lalle ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka samu kanka yanayi mai sauyawa dan haka yau in kana cikin jin dadi gobe zaka iya samun kanka cikin rashin jin dadi in yau kana cikin wato natsuwa gobe za ka iya samun kanka cikin tashin hankali duk wannan Allah na shirya manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama domin ya iya tarban duk irin yanayin da zai fuskanta mun fahimta jama'a kuma annabi ya fuskanci yanayi mabambanta kuwa to yaya manzan Allah ya fuskanci irin waɗannan yanayi akwai lokacin da ya shiga cikin damuwa yaya annabi ya kasance shin ya shiga cikin rudewa ne ya fita hayyacin shi ko ko ya mai da al'amari ga Allah ne to kai ma an ka shiga yanayi na tashin hankali zaka rude ne ka fita hayyacinka ko ko zaka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana cewa mutanen da suke shiga cikin ainihin wato fitan hayyaci a lokacin da aka yi musu mutuwa to za a yi musu azaba ranar tashin alkiyama wannan azaba kuma aka ce tun a cikin kabari zai fara shafan mamacin da ake wa wannan kukan musamman in ya san mutanen shi na irin wannan kukan kuma bai hana ba jama'an gane wannan da ke ko to kaga me zai sa mutum ya yi irin wannan kuka na fitan hayyaci shine damuwar rashin mutuwan da aka yi mishi ko ko ya zama mahaifin shi ko mahaifiyar shi ko wani ɗan shi ko wani wanda yake kauna malamin shi ne ko wani abokin shi kaga mutum yana cewa wai shi ya shiga uku ya lalace saboda mahaifin shi ya mutu ai shi rayuwar shi kuma gaba ɗaya ya tabarbare kenan kaga wannan ya nuna ya fita hayyacin shi kenan ko to ba a son mutum ya shiga irin wannan yanayi saboda ya shiga damuwa kowane iri Allah ya sa mu dace abinda annabi ya karantar shine idan mutum ya shiga hali na damuwa ya rinka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka Allah ma ya faɗi a cikin alkur'ani ko alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah ya bayani cewa duk wanda ya samu kanshi a cikin wani musiba sai ya ce inna lillahi ma akhadha وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى bayan ya yi istirja'i sai ce lallai abin da Allah ya karba dama nashi ne abin da Allah ya bada dama nashi ne don haka kowane abu dama yana da ajalin da Allah ya kaddara mishi ina fata fahimta wanda ya faɗi irin wannan lafazin to Allah maɗaukakin sarki zai mai mai gurbin abin nan da ya asara da abin da ya fi shi ko mun fahimta jama'a da haka barin ka natsuwa a duk sanda muka shiga cikin yanayi jama'a Allah ya sa mu dace wa qala abu dawud at-tayalisi al-imam abu dawud at-tayalisi mai littafin musnad shi ma ya dauko wani fassara game da wannan aya wanda ya samo ta hanyar ibnu abbas yake cewa la tarkabuna tabaqan an tabaqin qala muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wannan aya ana magana ne da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi to abin da zai karfafa cewa lalle wannan ayan da manzon Allah ake yi shine an samu wasu malaman kira'a sun yi wa wannan kalman fatha a inda ake yin rufa din can cewa latarka bunna to su sun yi mashi fatha ya suka karanta kenan shine latarka banna ai anta ya muhammad ina fatan an gane da haka wannan ya ƙara karfafan cewa lallai wannan ayan to da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ake kwanan ne ibnu abi hatim ya yi wato yi wani fassarar shi ma a inda ya karbo ta hanyar al-imamu sha'abi cewa fadin Allah madaukakin sarki la tarkabunna tabaqan an tabaq ay ya muhammad la tarkabunna sama'an ba'da sama'i wato Allah zai hauda kai sama bayan wani sama shine zaka je sama ta daya ka je ta biyu ka je ta uku har zuwa karshen su wa haka za ruwaya an ibn mas'ud wa masruq an samu wannan fassarar shi ma daga abdullahi dan mas'ud da ainihin wato malam masruq wa abul aliya da al-imam abul aliya Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda ya gafarta musu cewa tabakan an tabak ai sama'un ba'da sama'i wani sama bayan wani sama shi yasa insha Allah zamu dauko mana hadisin Isra'i da Miraji a cikin sahih Muslim zamu ji irin yadda Allah madaukakin sarki ya tafiyayya da manzon Allah ya je hau sama ta daya da irin abubuwan da ya gano ya je sama ta biyu da irin abubuwan da ya gano Allah ya sa mu dace wa qala suddi al-imam suddi shi ko ya fassara wannan kalma da cewa la tarkabunna tabaqan an tabaq ay a'malun a'malu man qablakum manzilan an manzili cewa abinda ake nufi Allah na yin rantsuwa ne cewa za ku wayi gari ya ku al'umma Muhammad sallallahu alaihi wa sallama za ku rinka aikata irin ayyukan al'umman da suka gabata kamar yadda al'umman da suka gabata suka saba wa Allah da laifi iri kaza to kuma za a wayi gari kuna irin wannan laifin duk wani sako da al'umman da suka gabata suka yi a cikin wannan al'umman manzon Allah sai an yi shi jama'a hakan ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata ku duba suran da muka gama karatu a cikin shi Allah ya yi mana tsawa akan me masu tauye awo a lokacin da suke auna abin awo ko masu tauye abin gwaji a lokacin da suke gwada abin da suke gwadawa akwai al'umman da laifin nan suka yi wa Allah Allah ya hallaka su su ne al'umma annabi shu'aib ina fatan jama'a gane to yanzu a cikin al'umman manzon Allah ana yin wannan laifin ko ba a yi ana yi ka duba al'umma annabi lut tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wani laifi al'umman shi suka aikata shine suna luwadi namiji ya zakkewa namiji mace ta afkawa mace a cikin wannan al'umma ana yi ko ba a yi jama'a ana yi ka duba ainihin wato su adawa da samudawa menene laifuffukansu bautan gumaka da ainihin wato saba wa umarnin annabawa a wannan zamanin jama'a ana bauta wa gumaka ko ba a yi ana saba umarnin manzo Allah ko ba a yi shine latarkabunna tabakan an tabak duk laifin da al'umman da suka gabata suka yi wallahi kuma sai kun yi su kaga wannan fassara a cikin wannan ayan ya dace ko bai dace ba ya dace ina fatan jama'a gani Allah ya sa mu dace har ila yau an samu malam Abdurrahman ibnu Abi Hatimi ya dauko wani fassaran kuma cewa malam mafhul da yazo kan wannan aya da Allah madaukakin sarki yake cewa la tarkabunna tabaqan an tabaqin ma'anan shi shine za a rinka samun wato sabon kira na halittar sama shekara 20 bayan shekara 20 ina fata an gane gashi yake cewa fi kulli 20 sana tahdathuna amran lam takunu alayhi za a rinka samun wani sabon abubuwa suna kullowa wanda da ba ku san shi ba ka duba yadda zamani ke tafiya yanzu shekaru 20 baya akwai wani abu wanda yanzu muna amfani da shi wanda da babu haka ne ko babu to haka nan da shekaru 20 masu zuwa za a sake yin wani abin da yanzu ba a san shi ba jama'a an gane wannan da kyau ko yace to wannan shine fassarar la tarkabunna tabaqan an tabaq rayuwan zai ci gaba da sauyawa lokaci bayan lokaci ina fata an gane kaga shi ma wannan zai dace da fassarar aya a wani fassarar kuma al-imam al-a'mash ya ba da labari cewa abdullahi dan mas'udin kenan yana cewa la tarkabunna tabaqan an tabaqin qala was-sama'u marratan kadduhan wa marratan tanshaqqu yace al'amarin sama Allah ke bada labari shine wani lokacin sai ka ga sama kaman ainihin wato hayaki ne ya taru a sama har ka ga wannan hayakin yana tafiya iska na tafiya da shi ka taba ganin haka ko baka taba gani ba wani lokacin kuma sai ka ga sama tsodar ba komai to wannan hayakin da ka gani jiya ko shekaran jiya ko wancan shekaran yau ina yake ina fata fahimta to Allah ya sauya yanayin sama kenan so ana nan kuma sai ka ga wannan irin hayakin kuma ya ƙara dawowa ka rinka ganin su wani akan wani wani kaurin ya fi wani kaurin wani kaurin shi ma idan ya zo wucewa har zai tare hasken rana ba haka bane to shine la tarkabunna tabaqan an tabaq sai kun rinka ganin Allah yana sauya muku ginin halittar sama wani lokacin ya biyo shi baya da wani irin yanayi jama'a an fahimta ko duk wannan daga cikin fassarori da malamai suka wannan aya ke daga ƙarshe dai jama'a sai ainihin wato malam ya kawo wani hadisi wanda zai fassara mana wannan aya bar mu je yadda hadisin yake yace wa qala ibn abi hatim malam abdurrahman ibn abi hatim yake cewa zukira an abdullahi ibn zahir to idan kai ɗalibin ilimi ne daga jin wannan lafazin kasan abdurrahman ibn abi hatim ya raunata wannan labarin da zai bada ma'ana kaman a ce wai an ce ina fata an gane to a cikin magana mai ma'ana na hankali fa da zaran ka fara magana da wai to ka nuna maganar maganar bai tabbata ba kenan to shine anan yace zukira an ba da labari an abdullahi bin zahir daga wani ma mai suna abdullahi dan zahir shi ko yace haddathani abi mahaifina ya bani wannan hadisi mai suna zahiru din kenan an amru bin shamrin daga malam amru dan shamr an jabirin daga jabiru wani jabiru sai ce huwa al-ju'fi jabiru al-ju'fi kenan ba jabiru dan abdullahi sahabi da ka sani ba an muhammad bin ali shi kuma ya karbo daga muhammad bin ali to yanzu ne sai aka karbo an Jabiru bin Abdullahi daga Jabiru da ka sani sahabi Allah ya kara mushi yadda Jabiru yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu naji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidan shi yana cewa inna ibna adam barka ji yadda rayuwar dan adam yake annabi yace lallai shi fa dan adam lafi ghaflatin mimma khuliqa lahu yana cikin gafala game da asalin manufan Allah wajen halittar shi jama'a duk mun manta ba mu san meye asalin manufan da Allah ya halice mu ba jama'a inda mun san manufan da Allah ya halice mu ko to dukkan mu da mun fi dukufa wajen ibada fiye da wajen dukufa a rayuwar mu da muke yi amma ka duba kowa a cikin mu ya fi damuwa da rayuwar shi fiye da ibada ina zaka gane haka ka duba awannin da kake ci a rayuwanka wajen neman abin duniya ya fi awannin da kake yi wajen ibadan Allah haka ne ko ba haka bane sannan awannin da kake ci wajen bacci ka huta ya fi awannin da kake ci wajen ibada yanzu wani ya tashi yin bacci da daddare zai iya yin baccin awa takwas wani ma an cuce shi ma an awa takwas ma kawai yi ko ma'ana an takura shi ne bai yi bacci yadda yake so ba amma awa takwas jama'a a daidai lokacin da baka taba yin awa takwas ko da a rana ɗaya kana ibada ba ko akwai wanda ya taba yi sannan in kai ma'aikaci ne kana zuwa wurin aiki ko kasuwa kakan cin awa takwas a wurin aiki ko a kasuwa ko baka ci amma baka taba cin awa takwas wajen ibada ba kaji malam yace ma fiye da haka kaga ashe lallai dan adam ya gafala bai san manufan da Allah ya halicce shi ba shi yasa kowa sai mutuwa ta zo gadan-gadan zai ɗauke shi sai ya rika cewa rabbi laula a hartani Allah yanzu na ga tabbas na ga zahiri yanzu na gane manufan halittar da kai min ya kamata to yanzu in kiyaye kada in gafala amma za a ɗaga mishi kafa ina lokaci ya kula sai ce lau a hartani ila ajalin musamma Allah da zaka dan ƙara min lokaci kaɗan to amma kaga inda zaka gane lallai ɗan adam yana cikin gafala duk wannan tambiyin da aka yi ko ba zai sa mu sauraya rayuwarmu daga yadda muke ba hakan dai za mu ci gaba za mu fi neman duniyan fiye da ibada za mu fi baccin fiye da ibada to shine tabbacin maganan nan da jabiru ya ce ya ji manzon Allah yana cewa lallai dan adam yana cikin gafala game da manufan halittar shi annabi ya ce inna Allah idza arada khalqahu qala lil malak a lokacin da Allah ya nufi halittar ɗan adam sai Allah ya ce wa wani mala'ika uktub rizqahu ga wani halitta na ajiye a mahaifan wannan mata kowanne daga cikin mu haka Allah ya mushi ina fata an gane Allah ya wakilta wani mala'ika ya kula da wannan mahaifa dan haka daga lokacin da digon mani ya fada ciki mala'ikan sai ya ce ai rab nutfa ya Allah inda kace in tsare ga wani mani ya fada ciki sai Allah ya ce ci gaba da gaki yana nan shi kanshi mala'ikan bai sanya aka yi ba sai ga kawai wannan maniyin ya sauya yanayi ya koma gudan jini sai ce ai rab alaka wannan halitta fa ya koma yini wato gudan jini ban sanya aka yi ya canza ba sai Allah ya ce to tunda ka gane ya canza ka je ci gaba da gadi yana nan yana kulawa kwatsam sai ga kuma ya ƙara canza yanayi sai ya koma gudan tsoka bai sanya aka yi ba sai marma zai ƙara kai rahoto ai rab mudga ya Allah wannan abun fa ya fara koma ya ƙara komawa wani gudan nama sai Allah ya ce ci gaba da tsaron shi to daga nan ne sai Allah madaukakin sarki ya hura ma wannan gudan nama sai ya hura mishi rai bayan an ainihin wato sanya mishi kasusuwa ya fara taharuki ya fara motsi to daga nan sai Allah ya umarci kowanne daga cikin wannan halittar cewa ya rubuta arzikin da yake son ya samu a duniyar nan shine fa yu'maru bi arba'i kalimati bi katbi rizqihi kowa za a ce ya rubuta arzikin shi dan haka wani da ya tashi rubutawa sai ya rubuta ya Allah ni duk sanda kuɗi na kai dubu ɗari to kada ka bari ya wuce nan sai dai ya ta ƙasa wani zai ce a'udhu billahi an samu matsala da kanka kuma ka rubuta ina fata an fahimta wani zai ce kai gaskiya bari in koma in sake rubutowa ko ina an riga wuce lokacin kowa ko ka sani ko baka sani ba haka aka yi haka aka yi da hannunka ka rubuta a daidai lokacin da wani zai rubuta shine zai zama na biyu a cikin mafiya arziki a duniya ila dangote haka ya rubuta ko ina fatan jama'a gani to shine sai Allah ya ga wannan mala'ika cewa uktub rizqahu an umarce ka ka rubuta arzikin wannan halitta sai ya rubuta abin da ka rubuta shikenan arzikinka ba zai taba wuce wannan ba amma ka ga mutum sai ya zo ya ta wahala ya ta wahala shi yasa bahaushe ke cewa zafin nema baya kawo wallahi abin da Allah ya kaddara maka ne kawai dan girman Allah jama'a idan muna dawo da hayyacin mu kan wannan abu za mu rika wahala da kanmu yadda muke wahala da kanmu abin da Allah bai kaddara maka ba ka ce kai sai ka samu komai karfi komai ina fata an gane in Allah ya kaddara zaka samu wallahi zaka samu kuma duk yadda kai da zafin nema in Allah bai kaddara zaka samu ba zaka samu ba jama'a jama'a an fahimci wannan da ke ko da haka sai ya rubuta arzikin shi sannan abu na gaba sai a ce uktub ajalahu abu na biyu sai a umarce ka a ce to rubuta shekara nawa kake son ka yi a duniya da hannunka kowa ya rubuta da haka wani ya sa shekara hamsin wani shekara tamanin wani shekara talatin da uku wani ma cewa ya Allah da na fito duniyan kawai in koma ba duk muna gani ba akwai ɗan da ana haihuwan shi suka nan sai ce gagarin kuda ya koma lahira iya abin da ya rubuto kenan kai wani ma tun kafin ya fito a cikin zai kare rayuwar nashi kowa gwargwadon abin da ya rubuta to nan ma ba wanda zai keta abin da ya rubuta abin nan da ka rubuta baka keta shi jama'a mun fahimta Allah ya sa mu dace daga nan sai a ce uktub atharam to rubuta wato abin da za ka zamo a rayuwar nan shin za ka zomo wani hamshakin attajiri ne wanda bayan mutuwa za a yi ta labaranka za ka zamo wani ainihin wato shahararren malami ne wanda bayan mutuwanka za a yi ta maganarka akar ka rubuta abin da rayuwarka zai tafi a kan shi nan ma sai kowa ya rubuta sannan abu na gaba shine uktub shaqiyan aw sa'idan ka rubuta kai mutumin arziki ne ko ko matsiyacin duniya ne da lahira fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna lalle ana samun ɗaya daga cikin ku za ku ga farkon rayuwar shi yana ta yin aiki irin na yan aljanna hatta yakunu ma bainahu wa bainaha illa zira har sai ya kasance tsakanin shi da aljanna bai wuce zira'i ɗaya ba in aka ce zira'i ba wai zira'i na zahiri ba a'a na ma'ana ma'ana rayuwar shi saura kaɗan ya ƙare shi fa yasbiqu alayhi alkitab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kudan gyara tsayuwar shi ina fata an gane fa yasbiqu alayhi alkitab wannan littafin nan da ya rubuta wa kanshi cewa shi inan nan duniya ne da lahira ko matsiyacin duniya ne da lahira sai ya riga yayi ajalin shi shikenan fa ya'malu bi amali ahli nar sai ya canza wa kanshi aiki ya fara aikin yan aljanna farkon rayuwa ƙarshen rayuwar shi kawai sai kama aikin yan wuta ya fara aikin yan wutan kenan ba a daɗe ba sai mala'ika mutuwa ya zo ya ɗauki rayuwar shi sai ya zan shi kenan ya mutu akan aikin yan wuta manzo Allah ya ce fa yadkhuluha sai ya zama dan wutan dan Allah yana yi wa mutum hisabi ne da aikin da mutuwa ya rishe shi akai shi yasa kowa ya ta fatan Allah ya sa ya cika da imani wallahi ba farkon rayuwa ba jama'a shi yasa malamai suke cewa ba sa rukuwa da yadda suka ga rayuwar mutum a farko farkon shi har sai sun ga ya mutu akan wannan abu to anan ne sai a buɗe baki a yi wato ya bi irin rayuwar da mutum ne jama'a an gane wannan da kyau ko Allah ka sa mu kyakkyawan cikawa haka ta ɗaya bangaren akwai wanda shi kuma zai rika aiki ne na yan wuta amma da yake Allah ya riga ya kaddari mai arzikin duniya ne da lahira dab da rayuwar shi zai kare kawai sai ya gyara sai ya koma yana aikata aiki na gari shikenan sai mutuwa ta riske shi yana kan aiki na gari kuma sai ya shiga aljanna misalin haka duk ya faru a cikin rayuwa akwai yaron da bayan hude ne haihuwan uwa da uba yana wa manzon Allah aiki annabi yayi yayi da shi ya musulunta yaki kwatsam wata ran sai ya kama rashin lafiya manzon Allah ya je gaida shi har gida amma manzon Allah da yake annabin rahama ne har annabi ya zo ya same shi annabi bai fasa mishi tallan addini ba kai a tambaye ka wane wane da ba musulmi ba da kake hulɗa da shi hulɗa na kasuwanci ko a ma'aikata ko a makaranta ko a wuri kaza shin ka taɓa mishi tallan musulunci cewa Victor kai yaro na ne kai ka musulunta mana ka taba yi wa Victor da ke karkashin ka tallan musulunci tsakani da Allah musulman yau suna wa arnan da suke tare da su tallan musulunci dan abin da kai ci ma jama'a shine idan da za ka yi mai tallan musulunci ko to sai ya kama maka dariya sun san dalilin dariyar cewa to da ni da kai mai bambancin mu ma'ana ko kun fahimta na'am kwarai da gaske kun ji abin da baba ya ji hankalin mu su kuma suna mana tallan addinin su haka abin yake wallahi haka ne za ga kullum a ofishin su sai su manna ofishin su ma'aikatan coci ne jama'a dan ne za su rika manna cross da abubuwan bible da da coci da waye da waye amma musulmi da zaran ya bayyana da wani alama na musulunci sai a fara tsangwamar shi sace da Allah jika da Allah ka wani barge mu sai ka nuna mana kai musulmi ne amma shi ba gayi na ya aje cross a wuyan shi shi me yasa ba a ce zai nuna mana shi kirista bane ma'aikatan gwamnati ne dan me za a zo duk a lullika mana posters posters da this this na coci da wani dalili Kware da gaske bills a ciki sai ki ta rarrabawa har makarantu suke zuwa suke rarrabawa. Musulmi da ya fara a yau sai a tsangwame shi. Yi, kware da gaske, yawwa. Tun tun gemun nan bai fito ba har gashi ya yi farfara akan musulunci ba ka gani ba ne kwarai ba ba gara da ka gaya mai haka. Allah ya sa a cika da imani. Ina fatan jama'a an gane. To a shahid manzan Allah sai wa wannan yaron sai mashi tallan musulunci. cewa ya gula kun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah mana yaron sai kalli uban shi haka mana yana tsoron uban shi kenan to uban shi ma da ya ga yau dai abin dai kunyan nan ya kai sai ya ce afi abal qasim yau dai ni ma na haƙura ka yi wa baban alkasimu biyayya yaron na jin haka kawai sai ya faɗi kalmar la ilaha illallah faɗin la ilaha illallah ki da wuya sai kuma mala'ikan mutuwa ya zara ran shi manzo Allah yace alhamdulillahi alladhi anqadha unqahu minan nar nagode wa Allah da ya tserar da wannan yaron ya ainihin wato tseratar da wuyan shi daga wuta kage yanzu karshen rayuwar shi ya musulunta kuma ya zama dan aljanna ina fata an gane Allah ka rufa mana asiri dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai rubuta shaqiyan aw sa'idan mai arziki ne ko ko matsiyaci ne shi thumma yartafi'u dhalika al-malak to wannan mala'ikan ya gama jiti shi kenan sai ya nannade wannan littafi sai ya kaiwa Allah to idan ya kaiwa Allah wa yub'athu Allahu ilayhi malakan sai Allah ya aiko wani mala'ikan shi kuma yazo ya fara nashi aiki to shi kuma wani aiki zai yi fa yahfazahu hatta yudrika shi kuma wannan mala'ikan sai yazo ya ta kulawa da shi yana tsaron shi har a haife shi jama'a fahimta ko ثم يرتفع zalikal malak wannan mala'ikan ana haihuwan shi shi ma sai ya koma ya je isar da sako cewa ya Allah ni ma na gama assignment din na an haifa wannan bawa daga lokacin da aka haife shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace summa yuwak summa yuwakkalu Allahu bihi malakai to daga nan kuma sai Allah ya wakkala mai mala'iku guda biyu yaktubani hasanatihi wa sayyi'atihi suna rubuta ayyukan shi kyawawa da munana daga sadda ya balaga kenan ko ga yana Allah yake cewa a menene ma yalfizu min qawli kafin ayan ne Allah yake cewa kafin shi aha daidai inda yake magana eh iz yatalaqqal mutalaqqiyan jazakumullahu khairan an fahimta ko iz yatalaqqa almutalaqqiyan yayin da waɗannan mala'iku biyu da suke bayayyan aiki suke haɗuwa akan ɗan adam anil yamini wa anil shimali qa'id akwai ɗaya a dama akwai ɗaya a hagu jama'a mun fahimta ko sai Allah ya ce ma yalfizu min qawli babu wani abu da zaka rika furtawa na lafazi illa ladaihi raqibun atid me sunan mala'ikun nan kenan to kaje wani ya ce ibu da ati haka ne ba haka bane ina fatan fahimta ba sunansa Allah ya faɗi ba dan Allah ya riga ya yi bayani cewa su biyu ne sannan sai ya faɗi aikin da suke yi to aikin shine abin da kuke cewa raqibu da ati ma yalfizu min qawli babu wani lafazi da mutum zai furta shi illa ladayhi face sai akwai wanda yake kan shi wani aiki yake yi raqibun ya sa mai ido ai huwa yuraqibu alaihi sannan atidu kullun yana nan ba ranan da yake fashi ina fata an fahimta so na daman yana aikin raqibun kuma yana aikin atidu haka na hagun shi ma yana raqibun yana atidu so duka aikin su kenan to me sunan su kuma yanzu malakai ina fata an fahimta malaiku guda biyu in ka so ka sifanta sai ka ce sahibul yamin wa sahibul shimal iya yadda Qur'ani ya sifanta su kenan jama'a an gane wannan da kyau ko to su ne wannan hadisin ke ishara yaktubani hasanatihi wa sayyi'atihi suna rubuta ayyukan shi na kwarai kuma suna rubuta ayyukan shi na banza Allah ka sa mu dace shi yasa dan adam ka kiyayi abin da kake furtawa a koda yaushe manzo Allah ya baka shawara yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut dan annabi ya san hadarin da ke cikin kai ta maganganu duk abin da kake rubutawa fa su fa ba sa gajiyawa alƙalaminsu ba ya kafewa cajin kwamfutan da suke taifin abinda suke rubutawa ba ya ɗaukewa balantana ka ce ai sun dai gaji ba su rubuta wannan ba wallahi komai sun rubuta shi yasa ranar tashin alkiyama dan adam zai yi da na sani zai rinka cewa mali hadal kitab ko wannan wani irin littafi ne aka bani dan nan ne la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsa komai sai ya rubuta har da maganar da muka yi da wani ma ya rubuta wa ya ce ka yi ina fatan jama'a an gane shi yasa annabi ya ce ko dai ka furta alkhairi ko kai shiru a same ka karatun qur'ani to madalla ai ta rubuta karatun qur'ani wannan daidai ne a same ka kana zikirori askaru sabahi wal masa madalla kai ta yin wannan a same ka kana wa'azi kana nasiha kana umarni da kyakkyawa kana hani game da barin mummuna to wannan duk abu ne mai kyau amma ƙarya gulma guntsugulu tsegumi to duk waɗannan akwai hadari a ciki kai ba gulma ba ba guntsugulu ba ba ƙarya ba ka zo kai ta labaru kawai kamar tsohon keken ɗinki kai kenan ta ta ta ta ta ta kaka kaka kaka Allah da ana na ana rubutawa ina fatan jama'a an gani Allah ka rufa mana asiri to yaktubani hasanatihi wa sayyi'atihi suna rubuta kyawawan ayyukan shi da kuma munanan shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa idza hadarahu al-maut to su waɗannan mala'ikun za su ci gaba da wannan aikin har sai ranar mutuwanka wa a lokacin da mala'ikan mutuwa ya iso gare ka yartafi zalikal malak wannan mala'ikun guda biyun nan irtafa zalikal malakan waɗannan mala'iku guda biyu su ma sai su koma ga Allah sai Allah mu ma mun gama aikin ya tashi aiki yau tunda ya mutu ba sauran kuma kai magana ai ko to sun gama rubuta duk abin da ka aikata sai su kai wa Allah rahoto to anan kuma mala'ikan mutuwa za a wakala shine yanzu yake da assignment da duty na daukar rayuwanka jama'a ana fahimta ko waja'ahu malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya zo ma wani wato wannan bawa faqabida ruhahu sai ya dauki rayuwar shi idan ya dauki rayuwar shi to shi ma fa ya gama da ake assignment din dama aikin mala'ikan mutuwa kenan kawai ya dauki rayuwa in ya dauka me zai biyo baya shikenan sai ya ba mala'ikun da suka zo da likafanin da za a saka ran mun yi bayanin sa a suran da ya gabata ko to su waɗannan mala'ikun sai su tafi da ran to anan kuma sai a dauki gangan jikin a je a saka a kabari to ana saka ka a kabari to akwai wasu mala'iku kuma sabbi wanda su kuma za su zo su fara aikin su dan Allah ka duba yadda Allah ya kula da rayuwanka amma kai ka zama gafi kai baka san abin da kake ciki ba ka dauka kana aikin banza ne kana cin banza shi ko Allah every second, every uh, blinking of an eye yana nan yana kiyaye rayuwarka ɗaya bayan ɗaya. To ana saka ka a cikin kabari mala'ikun da suke da duty su kuma sai su zo. Yanzu duba daga lokacin da digon maniyinka ya faɗa mahaifanka har zuwa yanzu mala'iku nawa suka yake a kanka. Wanda kai ba ruwanka kai kana ganin rayuwar ne kawai kake yi. ina fatan jama'a an fahimta shi yasa Allah yake ahsahu Allah wa nasuhu duk abin da ka aikata Allah ya taskace shi amma kai duk ka manta to Allah bai manta ba fi kitabin ko la yadhillu rabbi wa la yansa Allah ka rufa mana asiri dan haka ana saka shi a cikin kabarin shi rudda ar-ruhu fi jasadihi sai a dawo da ranka a jikinka thummar tafa malakul maut waja'ahu malaka alqabr shikenan sai mala'ikun da suke kulawa da dan adam a cikin kabari su ma sai su zo famtahinahu sai su zo su yi maka jarabawan kabari shine common entrance kenan ko eh wannan kowa sai an yi mai wannan tambayan sai dai in kai mutuwar shahada kaga darajar mutuwar shahada kenan Allah ka azarta mu da mutuwar shahada famtahanahu sai su zo su yi mai tambayoyin thumma yartafi'an suna maga waɗannan suna gama tambayoyin nan sai su je su kai rahoto su ma idan suka kai rahoto fa idza qamatis sa'a to daga nan kuma idan ni'iman kabari ne ka ci gaba da ni'ima in azaba ne ka ci gaba da azaba Allah ka raba mu da azaba kabari to haka zaka ci gaba har ai tashin alkiyama manzo Allah ya ce idan aka yi tashin alkiyama in hafa alaihi malakul hasanat wa malakul sayyi'at waɗannan mala'ikun nan da suka yi rakodin din aikinka sai su dawo ashe ba su gama assignment ɗinsu ba dan abin da zai faru shine in suka kyale ka to zaka je kai ƙarya abin da baka yi baka ce kai wanda kai ka ce baka yi ba to sai su dawo da littafin ina ba an gane me kake tunani a makaranta in ba a kifin document na ɗalibi na assignment da CA da jarabawa da Allah da ƙarshen aka ba shi result ɗin shi ba zai musa ba ya ga F kaza F kaza ya ce a shi wannan ba nashi bane wallahi malamin nan mugu ne duk ya kayar da haka ake cewa ko amma in ya ga A1 da A2 da A3 sai ce kun gani duk naci ba zai ce duk an ciyar da ni ba anan amma a can duk an kayar da ni ina fata an gane to a ranar lahira sai mala'ikun nan su dawo su ne Allah da ya sifanta su za mu zo mu ji a can gaba inda Allah yake cewa a menene sa'iqun wa shahid mala'iku biyu sai su taso shi ɗaya yana koran shi ɗaya kuma yana shaida akan shi ina fata fahimta to su ne mala'ikun nan sai su sake dawowa fantisha fantashafa kitaban maq'udan fi unuqihi sai su zo su rataye wannan littafin akan wuyan shi thumma hadara ma'ahu sannan sai su rako shi su zo har inda za a yi mai hisabi wahidan wahidun sa'ita wa akharun shahida kun gani ko daya yana an yi wato koran shi haka irin kamar yadda ake koran shanu in za a kai shi kwata daya kuma yana shaida akan shi ya rike wannan littafin ya tabbatar ba wani matsala da littafin ya samu ka je ka karanta da kanka wannan shine aikin da ka aikata thumma qala Allahu azza wa jalla to daga nan ne sai Allah madaukakin sarki ya ce da bawa laqad kunta fi ghaflatin min hadha kun ji fassarar gafalan da annabi ya faɗi a farkon hadisin nan ka gafala game da wannan rana cewa za ka zo ka tarar da abin da ka aikata qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan ne sai annabi ya karanta wannan aya cewa la tarkabunna tabaqan an tabaqin lalle akwai rayuwa da za ku fuskanta bayan wannan sai wannan kun ji muhalli shahid na wannan dogon hadisin kenan qala sai annabi yace halan ba'da hali rayuwa ne zaka shiga daga wannan sai wannan ka dai duba rayuwar dan adam daga duban mani yau ga ka gaban Allah za a yi maka hisabi wani zai ce ina ma da ma ban zama wannan halittar ba ina ma da ban zo duniyar ba kwata kwata haka wani zai yi da dama Allah ya kiyaye ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga nan sai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace inna kuddamakum la'amran azima jama'a ku sani cewa gaba gare ku fa to akwai wani al'amari mai girma amma gashi duk kuna wasa kuna sakati akwai al'amari mai girma la taqdurunahu wallahi ba ku san girman wannan al'amarin ba fasta'inu billah kawai kowa ya nemi taimakon Allah dan ba wanda zai iya wato samun bugun kirji cewa haba mu mu je kawai ba matsala a je mana me zai faru annabi ya ce wallahi ba wanda zai iya ba za ku iya ba kawai ku dai ma Allah ya rufa muku asiri ku nemi Allah ya taimake ku fasta'inu billahi alazim ku nemi taimakon Allah jama'a kun ji karshen wannan riwaya ka ji riwaya tiryan tiryan karatun akwai daɗi ko amma ka kuma ta tun farko an ce zukira ne ko shi da kanshi malam ibnu kathir sai ya ce hadha hadithun munkaru wannan hadisi munkari ne ina fata an gane to kaka dauka munkari zaka yi watsi da hadisin nan ba shi yasa kuka ji muka tsaya muka yi bayani shi dan duk maganganun nan da muka faɗi to mafi yawan su akwai hadisai ingantattu da suka tabbatar da su so kaka dauka maganganun banza ne dan an ce hadisin munkaru shi yasa yace isnaduhu fi du'afa a cikin isnadin akwai tarin masu rauni ne a ciki ina fata an fahimta da'ifun an da'ifun kenan walakin sai ce amma ka tsaya ka kiyaye ma'anahu sahihu ma'anan da hadisin ke dauke da shi hadisi ne ingantacce rayuwar nan naka tun daga farkon halitta har zuwa ka fito duniya yadda kace na annabi ya sifanta shi haka abin yake ina fata an gane kuma mala'ikun nan da za su tsare ka haka abin yake ko ba haka bane haka abin yake littafin ka za a zo maka da shi ko ba za a zo da shi ba so duk ma'anan hadisin ingantacce ne sai dai cewa annabi ya faɗa shine wannan riwaya bai tabbata ba a bisa wannan siyasi Allah ya sa mu dace wallahu subhanahu wata'ala a'lam malam ibnu katirin sai ya ce Allah madaukakin sarki shine mafi sani jama'a gashi ba mu karkarshen ayoyin ba lokaci kuma ya kawo mana da haka za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba za mu zo mu karkare wannan ayoyi sannan mu cika mana wannan alkawari da muka dauka na farko shine bayani game da hadisin Isra'i da Mi'raj sannan aya na gaba da za mu shiga shine famalahum la yu'minun wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun sai mu bayani game da sujjada wanda ake yi na tilawa insha Allah Allah madaukakin sarki ya yi wato karba mana ya kai mu a goben lafiya anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am eh na rayuwa haka eh daga nan zuwa nan
yadda an yi jirgin sama in kan akwai wanda ba a tuka shi eh